الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ثلاثين قوة رجب نعم ثلاثين قوة ana ne? To, an zana ɗaya ga watan sha'aban ke. Shekara ta dubu ɗaya an fara zabani yanzu azumi ya Ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira na bani salatu wa salam daga maka zuwa madina. Wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta mun tsaya darasi na dari da sittin da hudu za mu tashi darasi na dari da sittin da biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da ɗaya a cikin kitabul aiman shafi na ɗari uku da ashirin da tara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana maliki ana abdurrahman bin samura an karbo daga Abdurrahman dan Samura Abdurrahman ibn Samura bin Habib bin Abdul Shams al-Qurashi al-Awshami ana yi mara alkunya da Abu Sa'id aka ake ce masa Abu Sa'id shine alkunyar sa um sunansa Abdul Kilal Abdul Kilal sai annabi alaihi salatu wasallam ya soke sunan yace daga yau sunanka Abdurrahman ya musulunta shekarar da aka yi fitahu makka da shi aka je yakin tabuka sannan bayan nan kuma diyakokin da aka yi a iraki da shi aka yi shi ne ma bawan allah da ya jagoranci wajen buɗe sajistan da wasunsu a zamanin khilafar sai na usman bayan nan kuma ya zauna a basra sannan abdullahi dan amir ya ya zaki ya zama kamar wato jagora a Sajistan daga nan ya koma Basra ya rasa a Basra shekara ta wato hamsin daidai bayan hijira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda قال في قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi kira da min da Allah tabbata gare shi ya ce ya Abdurrahman ya kai Abdurrahman bin Samura la tas'ali imara kada ka roƙi jagoranci kada ka nemi shugabanci wanda ake ta fafutuka a kan yanzu annabi ya hana yace kar ka nemi shugabanci fa innaka in utita an mas'alatin domin idan aka baka shugabanci wato ta hanyar tambaya kai ka roƙa aka baka sai ke wakilta ilaiha annabi yake za a baka da shi da wayanka da dabara ta Allah zai zara hannun zai kyale ka wa in uti da hannun gairi matsalati in ko ka Allah ya baka mulkin ba da aka roƙa ba wataƙila maza ma ba aka yi cewa lallai sai ka karba ba wanda ya cancanta kana ja ana ja kamar yadda ya faru da sa'id bin amir al-jumani kaga yi lokacin sai na umar ya zama khalifa ya zo yi mata wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah ka sani akwai haƙoƙin mutane a kanka akwai haƙƙin Allah akwai na iyalinka jikin sai na umar ya sanyi ya tashi zai tafi ta tsaya ba za ku tura ka abu hawa ku kyale ne wai sai wallahi kai ba sai kai ya ce ya ce ina ya ce ai irin ku ake nema wanda za su agaza wa mutane ya matsa ya ce dole kai ma sai ka zama sai na ɗaki ya sa ya zama gwamna shi ne wanda muke ba da misalin da sai na umar yana ran gadi yana zagawa don sai na umar in dare ya ba wuce kawai zagaye ake aji me yake faruwa shi ne yana zaune yake cewa ina nan madina in wani rakumi ya ji a iraki ya yi tuntun ya ce sai Allah ya kalle ba wai mota da yi ne accident a hanyar Abuja ko Kaduna a raƙumi ya ce ina ka zuɗo madina a iraki raƙumi ya tuntube a hanyarsa sai Allah ya tambaye ni saboda haka wani ran gadin da yake yi sai je garin da sa'id bin amir yake gwamna sai kira wuta daga dawa ba zai ba zancen a gaya ba ina kawai sai je ka ganje a ƙasar ka tare talakawa ya ce me matsalar ku a nan ku ba ni sunayen talakawa kai aka ba shi sunaye list takarda guda yana duba a saman sai ga sunan gwamnansa a farko shine na farko yace ya haka aka ce ai ya fi kowa talauci ba ya fi kowa kuɗi ba ya fi kowa talauci wallahi shi suka fara rubuta sai yace to me matsalolinku kuna da matsala da gwamnanku take muna da shi shi ne fara bayani cewa an suka fara bayani ka ce matsalar mu ta farko ne ta farko akwai rana guda da baya fitowa kwata kwata sai rana ta fadi wasu ma su ce gaba ɗaya rana sannan matsalar mu ta biyu da shi wani lokacin yana cikin kuɗi ba irin mutane bayani zai yanke ya faɗi kuma kaga a cikin qualities na leadership ai akwai akwai lafiya ko din lafiyayye to shi faɗo ya yake ya zuma a gaya da matsala saboda haka nan da nan kuwa sai na umar yake to a je a kira shi aka je aka zo da shi sai na umar ya ce mutanen ka suna korafi a gara ita na amince ma amma kuma na ji matsaloli kowace matsala daga ciki ya cancanta a cire ka a gara ita amma ba ta ji matsalolin aka karanto masa wannan abubuwan da suke a kanka haka ne yake haka ne ya amiran to ya za ka yi yace magana da yake akan cewa ni ne talaka ni ne aka ce ni ne talaka yace albashi ne an aka bani tambayar da yake na wani yace kai baka baka da albashi da zaka fi kowa talauci yace yana da albashi me kake da kuɗin yace kuɗi na dan da yazo yace ina da list din waɗanda suke zaurawa da marayun da ba su da kowa su ne ke raba sannan maganar da suke cewa akwai ranar da bana fitowa gaskiya ne kaga wannan kayan da jiki na irin kirtarin nan ne kaki da ake cewa kayan makaranta na da mai kauri yace su kadai na mallaka a duniya yace a sati nake a rak zanin mai daki na in daura in na wanke sai na wanke ya wuce da sa sannan kuma wancan da suke magana cewa ina zuma lafiya ta kalau wani abu ne yake faɗo mu lokacin da kafin da musulunta a gabana aka zo da wani ya faɗi wani sunan wani sahabi yace a gabana aka rikari ina wanda ana titi ana cewa sai ya bar musulunci ya ga annabi magana yace ba ya ga amma ina gurin yace haka aka rike mai yace yadda ya fara har ya mutu yace in na tuno wannan sai ga kamar Allah zai kama da aka yi zai mun kafara sai na mu yace Allah na gode ma wanda na amince da shi ya kubuta ya tallame shi mutane kowa kuma je tausayin sa ya kama shi gwamnati kun ji bai da abin yake annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa hadisi mai tsauri hadisin bukari cewa ma min abdin yadda'ihi Allahu ra'iyatan fa yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harama Allah alaihi aljanna babu wani bawa bin nakira da Allah madaukakin sarki zai bashi wani abin kiyo mutane ya rika kula da su ya zama shugaba yana da haƙintar wannan al'umma wa huwa gashi ne da iyati yana da haƙintar abin da aka bashi kiyo mu kenan mu talakawa annabi alaihi salatu wasalam yace ba sai ya zo ba sai sai Allah ya haramta masa shiga aljanna wallahi ba zai shiga su magabata da yake sun san meye shugabanci na sha babu wannan misali za su ga su gudun su ciki amma mu mutanen mu yanzu a kansa za a kashe mutane kada manta cewa idan kana shugaba su wayancan magabata na baya ba wai mutane ba dabba ba sa wurin ke wahala dabba idan kana shugaba wani ya mutu da yunwa ko rashin lafiya wallahi sai Allah ya kalle ka yawan yanzu banda ma kamar yadda wasu suke faɗa wanda in tumatul basira da tojewar basira irin na mutanen Najeriya a wannan yanayin da mutane suka yi yawa ya zama mun kai wajen miliyan ɗari biyu da hamsin kuma wata zama shugaba ana sai ka bari ana mutane dubunnai ka iya abin da za ka iya amma mutane miliyoyi da za ka yi da su ko da shugaba ne duk wanda yake neman shugabanci akwai gurin da aka shiga da shi wallahi bai taɓa shiga ba idan mutum ya je ga yanayin rayuwarsu wani sai ya fice da kuka har da wayannan ba a cikin ka har da wayannan to da mutane sun san irin abin da Allah ya tanadi dangane da shugaban da yi wa bayin Allah rashin adalci wallahi ba za a rika neman su da shugabanci suna gudu amma matsalar shi ne da yake abin gaibu ne a koyi yanzu kawai duniyar ake kallo in ka riga ka samu mukami kai ne alfa da omega za ka samu kuɗi kawai iya wannan ake kallo to shi za ake kashe mutane a kai amma magabata su gudun shugabanci muna da labaran waɗanda dalilin za a naɗa su wani abu suke yin hauka na ƙarya mutum zai hauka su iya zama ba hukunci in ya da an naɗa wani zai koma noma haka suka rika yi amma mu yanzu muna nan mutane sun haukace ha maza kamar yadda na gaya muku wallahi yadda ake smuggling na motoci da kayayyaki da shaddobi da kayan abinci haka ake smuggling na bokai idan za a zaɓi wanda za a zo a zaunar da su kawai wanda za su zo su ta kiran wato kuma bayan Allah madaukakin sarki wani Allah kawai don su ci zaɓi wani wasu idan aka ɗauko su wata shi da sun suke yi suna yi wa Allah shirka wasu ba za su daina ba ko ya ci ba za a daina ba sai an rantsar da wasu kuma dama an ba su ba to daga ran da aka ba zaɓe wasu ba kwangilarsu ta ƙare sai a sallame su haka ake sannan a wayannan bokayen da ake kawa a koyon da sinadarin aikin su shine jinin dan adam wasu sassa na jikin dan adam kaza wani sample ake nema na wani dan adam mai shekara kaza mai sifa kaza duk inda yake sai an nemo shi sai an yanka shi da shi za a yi dabaru shi ta za ku ga irin wayannan zaɓaɓɓun kan suka zo za ku ga wato abubuwa na rashin kan gado sun yi yawa annaba ne salatu wasalam kaga ya kalli abuzar abuzar da ke fari don dubbe da jinada kaga wani irin tambari annabi yawa abuzar wata shaida ya banki a duniya me yake wa hukumanta mai annabi ya gaya wa abu zar jifari saboda ya abinci da shi mai ce masa ba wannan ba annaba alaihi salatu wasalam ya faɗi cewa abu zar jifari mutum ne mai amana mai tsoron Allah haka ya faɗa amma annabi ya kalle shi ya dafa kafaɗa sai ya ce la tas'ali bima karka taɓa roƙon shugabanci karka roƙa yake domin ranar alkiyama jin kunya ne da nadama shi shugabanci kafa kuma ta abu zar din nan shi ne wanda saboda tsantseninsa baya kwana da kuɗi abu zar yanzu inda zai samu alat na dubu hamsin yanzu yana da buƙatar dubu uku to ita zai ɗauka arba'in da bakwai sai ya rabar da ita kafin ya tafi gida haka ɗabi'ar su amma annabi yace karka nemi shugabanci abu zan gibara a fahimtarsa ba in ka ajiye kuɗi ya kwana naka sai Allah ya gona ka wuta ita ce fahimtarsa bai da ajiye kuɗi a account ba account ko a gida a a ranar duk wanda ya zo kotu yau za ka zama duk wanda ya zo ranar da mu buƙatar ka sauran ka raba a sai da sayyidina Muawiya ya kai ƙararsa gurin sayyidina Usman yana kaliba yace gashi ba abu da yana newa ya argita musu lissafi ya turo a gaya musu ya ce da shi ya kira wuce ya ce da shi wannan fahimta ta ga yake ai na ka samu wannan fahimta yake ba ku ji Allah ya faɗa a surat tauba ba wallazina yakrizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi wa bashirhum bi'adabin alim yawma yuqma 'alayha fi nari jahannam fa tuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma karastum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum ma kuntum takfurun yace ba ku da abin da Allah yake ba yace cewa Allah ya duk wanda ya taskance wani abu dukiya ya koyi azurfa da dinari shine dala da naira ya koye ta baya fito da shi ya raba mutane dan Allah Allah ya ce ku musu albishir da wutar jahannama azaba mai radadi yawma yuhma alaiha fi nar jahannam ranar da za a yi musu wato za a kora su da wannan dukiyar a cikin wutar jahannama fa tikwa bi hajibahu wa duruhu wa duhuru sannan a rika samu ana yin lalas shine sai karbe lalas shine a samu karbe ja a tsora wa mutum wannan dukiyar da za a dauka a masu dukiyar lalas da ita a gojinsu da kwifinsu da bayansu sannan mala'iku suna dora musu suna wannan shi ne kudin da kuka koyi li an fusi kun saboda kawo ba kawai ba zo ko ma kun kin tafi zo waɗanda na abin da kuka kasance kuna koyewa yace ba ku ji wannan ba sai sai da shi to ai wannan abin da kake faɗa wato duk mutane kowanne tsari bai fahimci wannan abin da kake fahimta idan ka faɗi wannan ta yaya da Allah yake a fitar da zakka inna masadaqatu ta yaya za a fitar da zakka annabi ya ce hatta ya haula alaihi da haulu sai shekara ta zago ta yaya za a fitar da zakka ba ba zakka kenan ba amfanin saukar da ita ya dace a kan wannan sai yake to abin da za a yi tunda kai wannan fahimta ka ce to kamar gari sai koma rawar da dama annabi ya ce zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai sai koma can wani ƙauye daji ya zauna a nan ya mutu to abu da da kifara annabi alaihi salatu wassalam ya ga ma kai ya roki shugabanci amma mutanen mu yanzu sun haukace akan shugabanci nema kawai suke ta karfin siya ta dole kowa ya zama shugaba kuma yanzu misali kamar Najeriya ba ko da lafiya nan ake yawan mutanen nan ai iyayen mutane ya zai tsora kaka ko lafiya lawa ke ballan tana yi da lalace abubuwa gaba ɗaya yanzu ka zo sai ka rasa duk wanda ya ci shugaba ya zama shugaba to sai ya kasa gane sai ina zai faru ina ne bakin zaren sai ina zai riko amma mutane sun hukunci idan a jiha ne haka abubuwan da suka lalace yanzu misali alal akalla amma matsayin ka mutum gwamna yake dan Allah ba wai dukkan ɗaliban makaranta ɗalibai da matasa ba iya in fanjuwa za ka yi su in aka ce Allah zai tsaye da kai to ke ba maka hisabi da yan fanju kawai shekara nawa za ka yafe a gaban Allah shekara nawa za ka yi ballan da matasa wanda sun suka cika gari gaba ɗaya ko ina za ka gane haka sai ana wannan rurubar siyasa za ka rika gani a gida ma da waɗannan mutanen a nan wani lokacin ƴan unguwa ku ne ma iya unguwa sai ga wasu ba ka taɓa ganin su ba kuma ƴan unguwa ne saboda haka ya kamata mutane su fahimta da kyau cewa annabi alaihi salatu wassalam ba duk abin da ya faɗa ba wa ɗan wallahi alazim da mutane sun san abin da yake cikin shugabanci da za a kawo mutum ya ce baya so domin idan kana shugaba duk wanda ya kwana da yunwa wallahi sai Allah ya tambaye ka duk wanda rashin lafiya ta tsitse je ka ta biyan kuɗi sai Allah ya tsaye da kai duk wanda ta zo haihuwa ta mutu sanadiyar ka sai Allah ya tsaye da kai duk wanda ya accident a hanya sai Allah ya tsaye da kai kowanne irin shine fa shugabanci idan baka san da wannan mutu ka ba ta yi ka hakura to kalubalen shi na biyu shine banda shugabannin kai yanzu da kake harkolo kai ma ka dage ka sani cewa wanda kake so ya zama to wannan nauyin ba kake so ka dora ba ko ai wannan nauyin a iya tunanin ka sai iya dauke wannan nauyi ko gini kake yanzu ka ajiye kaya kayayyaki da yawa a container ga siminti ga rodi ga kaza in ka tashi tunanin wanda zaka sa gadi ai sai ka nemo wanda kake zai iya kula da gurin ko ba haka ba ba za ka kawo wanda za a kwace ba kaya ba wanda za a tashi ko ba haka bane to irin wannan tunanin zaka a takalirin mutane wanda zaka ba ajiyar yanzu al'umma zai iya da su wannan tunanin ya kamata ne kuma wallahi waɗanda suke mabiya yanzu yan masu so su dangwala ƙuri'a kun ga ba ruwa na ba na magana siyasa hadisi ne janyo wallahi tallahi idan ba su yi a hankali ba ko za ka ga wanda ya zama shugaba a wuta kuma su ga su ga tare da Allah gwara ya samu kuɗi an majiniya kai ko ba abin da kai kuma sai kun zauna tare Allah abin da nake nufi da wannan shine duk wanda ya zaɓi wani zan buƙatar ta shi kadai saboda na ka interest din ka san wani ba zai iya ba amma saboda wani kungiyanci da kabilanci ka je ka ɗauko shi ka tashi wallahi tallahi yadda Allah ya azautar da shi kai ma sai azautar da kai ta'awanu alal birri was taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ka sake ka taimaki wani akan barna kar ka toba na ga wani ɗabi muna zaune muna tattauna da shi ki kaga ki kaga wannan siyasa ni ko tattauna in ba in bayyana da hankalin ka ba na yi amma nace masa na san inda ake zuwa ku kuɗi za a iya ba kuɗi ita amma ba ruwa na da ku saboda ko me za a bani yanzu na tsan wani lokaci ne kankani mutanen al'ummar da za ka zo yanzu ka jefa a musiba shekara hudu za su yi ko takwas duk abin da aka yi da kai sai dai idan ka yi iyaye ka cewa ba dan dukiya ba wannan shi kake gani baki kirin da baki baki ka dauki baki baki to Allah ba zai tube ka ba irtikabu akaffu dararai bi kai cewa in ta kara ake da zuga sunan guda biyar ko goma da baki kirin da baki baki haka sai ka ga wani nasa shi ma yana da da tim amma ya fi sauki wajen wanki shi oman ka da yawa ba zai zuba ba to in ka zaɓi wannan shi ne abin da za ka iya a musulunci shine iya abin da zaka iya amma wallahi don san zuciya saboda za a baka wani abu daban ka je ka jefa al'umma cikin musiba Allah ba zai baka ba wallahi Allah ba zai bari ba dan abin da abin da kai cikin al'umman mu za ka ga yanzu yawan mu ba mu san kanmu ba hikima ta gaba shine akan wannan idan Allah ya sa zuciyarka ta zama irin wannan ko to ko an shiga wani tashin hankali da musiba to Allah ne lakafa ba ba za ka samu matsala da yawa za ga an ɗiba wuce amma kai Allah ne ka sauki saboda Allah ya san ba dan kanka kake abu ba dan wa kake dan al'umma saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu lura da kyau idan kana da rauni sosai cewa kai ba za ka iya koyo wajen an baka kuɗi idan suka baka kuɗi ka karba amma ka zabi wanda ya tantanta innama huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arzikin ka ne Allah ya kama har gida amma zabi tantanta wannan shine abin da nake so in ja na hadisi ne mai narko annabi alaihi salatu wassalam yace salatatu la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم mutum uku Allah ba zai magana da su ranar alkiyama ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba sannan azaba mai radadi ta tabbata kan mutum na uku shi ne mutumin da yayi wa wani mubaya dan sa ransa ba dan Allah ba shine wa Allah ya yi hadisi Abu Hurairah ya zo yi mubaya saboda wani sun zuciya kawai ba dan ya cancanta ba ka duba abubuwan da annabi ya faɗa ɗaya bayan ɗaya kowanne Allah ba zai bi wa mutum ba ai ya isa kana so ka faɗa a nan to jama'a wannan shine abin da yake nauyin da yake kanmu ina so wajen na samu gaba ne bayani na so sai sun sai an gama zaben dan ni ya yi ni Allah Allah nake yi zaben sai an gama kuma zai zama wani lokaci zo ta gaba ni bayani akan adalci da amana ga wanda Allah ya dora su kuma ga abin da yake na wajibi a kan saboda haka kaga wannan lokacin ba ruwan kai wanda kake so ne ya ci ba wanda kake so ba wajibi ne ya san cewa da nauyi a kai amma wallahi wallahi tallahi muna tsaka ne wuya abin da ta kai jin shine za ga sai ka kalli matasan mu kusan 75 bisa 100 din sai ka ga wannan kansu ba wallahi tallahi ai babba ai matasan sun fi yawa ne a yau baka su ne mafi yawanci su ne suka fi suka filin zaki yawa kuma ko wani abu za a yi na gigantaka ai ba a kula manya gurin su ake zuwa su ake duk abin da za a yi su ake wa yawa sannan su ne ba sa kallon future din ba san me mustaqbal din su ba to wannan shine kalubalen da muke ciki a al'umma mu ji hadisi mu ji to kaga annabi alaihi salatu wasallam yace idan idan ka roƙa idan ka roƙi mulki za a baka da dabararka wa in utita min gairi matsala in ko ba roƙo kai ba wa in ta alaiha annabi yace sai a taimaka ba a kai sai Allah ya shiga lamarinka sai baka bi dana saliha da su Umar bin Abdulaziz da yake ba roƙa suke ba kuma da Abdulaziz zamanin su kura ba ta tana kuya kura ba ta tana kuya wani makiyayi ya dawo daga tafiya shekara guda irin masu kaɗan dabbobin nan su shekara ba ba ya dawo yana shigowa gari kawai sai ga sai ga mushen akuya kai da fata da kafafuwa ka san in suka ce wannan barin su suke kawai na cikin tafiya sai ga wani mataki sai fili ba Allah da Allah ya tambaya nake yi Allah ya sa na dani yace khalifa nake tambaya Ali Amirul Mu'minin ya kalle shi kuma yace amma ba ko ne kai ko yace a Allah yace yace to ya ku lokaci kaza ya rabu ya dade da rasuwa yace haba wallahi na sani yace ka sani kuma kake tambaya yace abin da yasa na faɗi wannan yaro yace ka ga nan shekara ta kaza nan kiyo yace zamanin khalifa Amirul Mu'minin yace wallahi za mu samu kirkeci a cikin dabbobin mu baya taba kirkeci yace ina shigowa yanzu na ga mujan akuya na tabbatar da cewa kuma na san kirkeci ne shi na tabbatar da cewa amirul mu'minin ya shi ne mu'ayi shi ne malamin ke cewa idan mutum ya yi adalci a shugabanci ba ba iya shi kansa in ya koma zuwa ga Allah Allah ya bara bari jiwa ta ƴaƴansa sai Allah ya tsare su ƴaƴansa wani mutum ya zo misali zan bayar ya zo ya sami wani ya je gurin wani khalifa da aka tora a wannan lokacin amir amirul mu'minin sun gaisa sai shi wannan shugaban ya ce da shi kai mun wa'azi daga abin da ka ji daga magabata inda kai ka zauna dan wato ka zauna da magabata ina so ka gaya mun wani abu daga gare su sai ce to zan gaya ma abubuwa guda biyu yace abu na farko yace yace shugabanni guda biyu zan baka misali yace ba hadisi zan jama'a misali zan baka ibra yace da shugabanni biyu tunda shugaba ne yace zan baka misali da shugabanni biyu guda biyu yace shugaba na farko ya faɗi sunansa yace lokacin da ya tashi rasuwa lokacin da ya tashi rasuwa da aka tashi rabawa ƴaƴansa gado yace kowanne ɗaya daga ciki da aka ba su dinari dubu takwas yace amma wallahi ba ɗau lokaci waje da daga ɗaya daga cikin yana ba kuɗi ne da yawa ba wannan lokacin yace saboda bai da adalci eh yace sannan mutum na biyu shine Umar bin Abdul Aziz yace lokacin da ya zo rasuwa yace ba shi da kuɗi sai aka ce da shi sai aka ce da shi sai ‘ya'yansa suka matso kai suna da zaune a gaban ta ‘ya'yansa maza goma sha ɗan rago kuɗin da ya rage sai a ga yana raba wa mutane sai wanda ga cikin ɗaliban da yake da shi a wasanni ba ya yi haka sai yake da su ai ɗayan biyu ba ku ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ba cewa inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin ayyan suna zaune yake idan da abin biyu ne yake ko dai ban musu kuɗi idan mutanen kirki ne wato su ci gaba da nagarta idan kuma ba na kirki bane su jaza min magana a kabari yace ba ku ji abin da Allah yake ba idan mutanen na kirki ne Allah shi yake jibuntar lamarin su sai ba hikima a yace sai na taro wani abu yace ku yi hakuri ba na ɗiban kuɗin mutane in ba ku ne saboda bai tantance ɗauki haƙƙin wasu na ba ku ba in dai kuka zama mutanen kirki kuma Allah zai ba ku abin da ya gaya musu kenan lokacin da ya rasu sai aka yi ba ba ma dirhami ba dinari ishirin kenan aka ba su gado amma wannan malamin ya ce wallahi sai da ya ga in za a fita yaki ɗaya daga cikin ayan kuma za Abdulaziz yana iya ba da kyautar raƙumi ɗari abincinsu da kuɗin da za a ɗaura wurin su kyauta wane mutum ki sau da haka ko da yaushe wayan abubuwan su ya kamata mu rika kallo ku auna ku gani mafiya yawanci wanda za su zo su zalunci mutane yan shekaru za ka ba su sun sauka sai ga mutum ya shiga uku man gidan gawa ba iya dauka daukan ne dize ba iya tura shekaru kadan wa shi ta aji wanda ya hawa ya sai dauka za ga ai na ji wani yana faɗa jiya yana cewa babu tajin hankali irin fatuwa da na ji yana cewa ba jama'a ba tajin hankali irin fatuwa haka yake wallahi saboda haka bayan Allah biyo kan malamin kira da ba hukumi yake fada mu kiyaye mu je zuwa to shine yace idan Allah ya kai mu bayan mu dade za mu magana akan amana da adalci insha Allah wa idza halafta ala yamini mahallu shari idan kai rantsuwa akan wata rantsuwa wani abin rantsuwa bara ai da gaira ha khairan minha sai kaga kuma bayan wannan abin da karanta akan da shi ya fa alheri har sai ba za ka yi kaza ba kamar yadda muka faɗa ba ba ka fiyar an yaminika wai ka kai ka fara rantsuwan daga watin ladhi huwa kai kai abin da ya ba alkhairi kun ji akan mutum ya ce ai na rantsi a yin abin da ya ba alkhairi kuma ga shi tayi rantsuwa to sai annabi ya ce kai ka fara domin wata kila yin ka fara ka ayi wannan abin zai amfana da mutane da yawa yanzu kuma rantsuwa akan ta tsaya kawai to shine mahallin shayi mu je zuwa babu istisna babu da yake bayani akan istisna ana bi wa yana radiyallahu istisna shine to gaskiya mutum bayan ya rantsi ne wallahi wallahi ba zan tsara zuwa gidanka ba insha Allah to wannan da sauki istisna da kai ba komai ba ka fara saboda ka ce insha Allah an gane ko eh wallahi zan yi kaza insha Allah amma ba dabara sai ka sai wallahi zan yi kaza sai an jima ka tana ƙarya kake sai yanzu kake insha Allah wanda ya wanda ka gwama a tare a tare ake nufi sai sai ka yi aka bunta ki ana bi hurairah radiyallahu anhu kana قال سليمان ابن داود رضي رضي الله عليه السلام كي سليمان بن داود النبي سليمان بن داود الله يقرا masa aminci yace la ufanna laylata wallahi la la mutakallim wallahi wato wannan daren zan kewaya ga matana bin bi ati mar'atin ga matana guda 100 dalili kullum ra'atin gulamun kuma kowace sai ta samu juna biyu ta yi guda yuqatilu fi sabilillah wanda zai zama jarimi gwarzo ya yaki dan Allah kaga manufar ta sai ne kyau ko to amma kuma a wato akwai wani kuskure da ya faɗo a fa qala lahu malak sai wani mala'ika da yake tare da shi zai ce da shi kul in sha Allah kace in sha Allah balan ya kulce bai fada ba wannan sai ya manta ba da ba bihinna ya kewaye wayannan matan nasa walam tali minunna illa imra'atun illa imra'atun nisbu insan ba wanda ta yi wa ciki gaba ɗaya banda guda ɗaya cikin su tasa'in ko tarihin ko saba'in ba wanda ta yi sai guda ɗaya ita ma kuma rabi rabin ta aka samu bari aka yi قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحلم annabi ya ce da ya ce insha Allah ba sai ya warware rantsuwarsa ba wa kana arja li hajati a gane ko wa kana arja li hajati ya kasance mafi kauna ga bukatar sa wato kamar kace abin da yake bukata ya rufe ba ido kawai abin da yake kallo shi ya kalla shine mafi kauna ga bukatar sa wane mutum ai kana ya hasulu ma arada an gane ko eh ko kuma ce da ya samu abin da ya nufata da bukatar ta tashi ga ya ce insha Allah wala ta kulan na da dai inni fa'ilu zalika gadan illa an insha Allah sai ce wa qur rabbaka idza nasi shine kaida to wannan shine shi ma hadisi in ka koma za ka gama da suna ta kawo saboda mun cinye lokaci a nan ba sai mun kama ganganin malamai ba cewa karkashin wato ayan nan ta kala rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab kamar mun tattauna matsalar a a suratu daud da muke bayani ko cewa wai sun ce ga abin da yawa har muka ce akwai isra'iliya da yawa cewa annabi sulaiman wa wato akan wannan matan ne da yake zai kewaya wasu kuma ka ce dogon sarautar annabi sulaiman in za ku tuna aka ɗauki abubuwa ne da yawa da aka faɗa amma dai wanda suka fi inganci guda biyu ɗaya daga ciki shine wannan da muka faɗa sai kuma ɗaya da ake cewa kamar da shi ma malam a cikin zaul bayan na ga maganganu biyun kawai ya kawo amma sauran malamai a tafsiri za ga sun ka da yawa kamar imam shokani za ga ya kawo su da yawa ibnu kasir sabani duka har isra'iliya din da ibnu kasir sun ka kawo amma za su gaya ma cewa ba su inganta ba cewa wani wani ne ya hau kan karagar mulki annabi Suleiman da dan wani lokaci sannan aka ce zoban da yake hannunsa ga sunan dai maganganu mun yi su ba ma so mu shiga wannan matsalar ciki to sai ya hadisi na gaba ana bi wa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Sulaiman bin Dawud la tufanna laylata ala 70 mar'atan Sulaiman dan Dawud yace wallahi a daren nan zan kewaye mata guda saba'in تحمل كل امرأة فارغة كل امرأة فارغة يجاهد في سبيل الله kowace mace sai ta ɗau juna biyu ta haifi ɗan da zai zama wato gwarzo komanda da zai rika fita yaki don ɗaukar kalmar Allah fa qala lahu sahibu sai wanda yake tare da shi yace in sha Allah ka ce in sha Allah wata ruwa ta ce ma mala'ika ne falam yakul li kana ba walam ta'mil shay'an illa wahidan saqita ba wanda ta samu juna biyu in ba guda ɗaya ba ita ma kuma bari eh ihi da ke kai ko kuma ka ce bari ko ka ce ya zo rabi rabin jikinsa gaba ɗaya ka samu rabi kawai dan an ce babu ba hannu to ba a ga bari ana samun sa za ka dan dan cikakkiyar ko halitta ce to ji wannan ba cikakkiya ba ce rabi ba hannu ba kafa ba gefen fuska rabi haka yanzu wane mutum فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله النبي يتي da yace insha Allah da duk sun yi jihad suka su 70 din ko dai to ka gani sakitan abi ke kai nan kuma ihda ke kai ɗaya daga cikin amana wani da ya nan ban yadda da su ba sakitan ihda ke kai wato ɗaya daga cikin ya ke kiransa ba bangaren jikinsa ya ne babu babu gaba daya law qala ana jahadu fi sabilillah babu nahi ala israri ala yamin babu da yake magana akan hali dangane da al-israr mutum ya toji walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu yawwa anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim yusiji a walam yusiru amnaka ala al-israr aw za toji wa ji ci gaba ala yamin akan rantsuwar da kai mutum yace ai na rantsi kaga an jara masa sulhu da ɗansa ko matarsa yace ai na riga na rantsi ko ya kori ɗan zai ce ai na ɗan ɗansa ko wani yaron zai ce ai na riga na rantsi kun fahimta to shine ake hali akan wannan cewa shi ma ya ta'azza bi ahlul hali cikin abin da zai waɗanda aka yi rantsuwa akan su za su iya cutuwa kun fahimta da kyau yanzu misali ya rantse da cewa wallahi ba ni ba kai ɗansa ba shi zai cuci ko ɗan zai cutu kaga in ya ci gaba haka ɗan yana kaga ko Abdullahi dan Umar bai rantsi akan ɗansa lokacin da ya zo yana cewa la tamna wuri ma Allah ya masajid Allah Bilal ko yana cewa wallahi la namna'ahunna shi na zamu ji ya zo ce wallahi la namna'ahunna wallahi sai mu hada yace ina cewa annabi ya ce kada cewa kaza yace wallahi duk yau ba ni ba kawai annabi ya ce kaje yace da gaiwa ba ni yaransu kaga ai daga baya sai da aka shirya sai da aka shirya an gani saboda wato tafiyar ta haka kuma ai dan zai cutu domin wato iyaye ya zanto ba ta tare da kai al'awari ya lalace domin menene zaka ji dadin ta kuma babu Allah ya kiyaye to shine yake idan aka samu wannan mimma laysa bi haram dangane da abin da ba haramun bane ba haramun bane an fahimta da ke ko abin da kai rantsuwa a kansa kai ne akan didi wani abu ne da kake so ya dawo kai ne ni misali wallahi ba ni ba shi har sai ya daina shan kaza a wannan ai abu ne mai kyau kaga so yake ya daina a ramin ko amma wallahi ba ni ba ji saboda wani ɗan ƙaramin kuskure shi ake ne wani kuskure ne dan ba da kawai a wajeji ana biyu da yara fiye da wa'an hukar ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi ya ce na rantsi da Allah la an yaliju ko la an yalijani ahadukum bi yaminihi fi ahli a ce ɗayan ku ya shigar da wato rantsuwa cikin iyalansa asimu lahu inda Allah ga min an yudiya kafaratuhu allati tarada Allah alayhi la an yalida ahadukum bi yaminihi bi alihi wato asimu lahu inda Allah cewa ɗayan ku a samu wato um, ya shigar da rantsuwa cikin iyalinsa wadda abin da suke nufi wa annahu ya asimu bil ibqai ala yamini cewa zai iya yin zunubi dangane da afkawa kan wannan rantsuwar idan bai warware ta ba abin zai sa kowa kowa da kowa ya fada cikin wani laifi iyalin ga matarsa ko ƴaƴan ga mace ko namiji to sai aka ce wato min an yuqiya kafarata allati tarada Allahu alayhi ya dawo ya doge akan wannan rantsuwar da yi ya bar iyalinsa a cikin wannan saban da suke yi to girman laifin ya fi min an yau iya kafara ta wallafi sallallahu alaihi na cewa yayi ya bada kafara ta wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta masa abin da ake nufi da wannan shine ya dawo ya warware wannan rantsuwar ladan da zai samu a gurin Allah madaukakin sarki ya fi yawa fiye da yadda ya tsaya yayi biyayya ga rantsuwar da yayi a da idan mutum ya rantsuwa yanzu bai warware ta ba ai kaga a gurin Allah madaukakin sarki yayi wani abu ne wanda yake mai kyau domin ya bi ka'ida ta musulunci cewa idan mutum yayi rantsuwa to ba zai yi wannan abun ba ko ai ka ga yi bin dokar Allah madaukakin sarki kana da lada a kai to dawowa ya zo ya yi kafara shi ya fi soyuwa a gurin Allah fiye da dogewa a kan rantsuwar da ya yi da yake waje wani abu ba haka ake nufi kun fahimta da kyau ko shi ya ba alkhairi fiye da dogewa a kan duk da cewa can ma abin da ya yi gun Allah ne to amma warware rantsuwar ya ba Allah a nan ya fi lada fiye da wannan abin da ya yi na biyu na farko shi ne abin da malai yake nufi shi yasa yake cewa mu'annahu ya'timu bi ibqa'i bil ibqa'i ala yamini wa adam al hinsi shi ne abin da malai yake faɗa shi ne dama atinu kaga malaman da suke kiri cewa ka ya aksaru isman wa zamba wanda ya fi yawan zunubi da kuma laifi shi ne ga abin da malai yake faɗa a nan cewa yi abin da ake nufi shine haina ya zunnu al-hariba inna al-kaffarata lil hinsi ma'asiya lokacin da wanda ya rantsuwa yake jin cewa wato yin kafara ga abin da za a warware kamar sako ne wa anna tahqiqa ma alaba alayhi khairun min al-hinsi ma al-kaffara tabbatar da abin da na'am tabbatar da abin da yake yi a kai kamar yadda dai na gaya muku ne yanzu ma alaba alai khairin min al-hinzi ma al-kaffara cewa ya ba alkhairi a gare shi fiye da warware rantsuwa tare da kafara sai ce walau kana fi ma alaba alaihi zararun lahu wa lil akhari wa hadha fahmun khati kun ji yace wannan fahimta ce wadda take da kuskure li'anna al-hinzi ma al-kaffara ibada domin warware rantsuwa tare da kafara ibada matluba kuma abin nema wa mutaqaddimatun ma lam yakun al-ma'lubu alayhi da'atun wa ibada kuma ita ake so ka gabatar a ba ma aya cikin suratul tahrim ya Allah yace kad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum shikenan amsa Allah ya wajabta muku warware rantsoku shine bayanin da nake so ne saboda haka wannan shine yafi alkhairi babu nazirul kafir wa ma yaf'alu bihi idza aslama babu da yake magana akan bakantan kafiri da abin da zai yi idan ya musulunta yana kafiri sai bakanci cewa kaza kafin ya musulunta عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله انه كان علي اعتكاف يوم في الجاهليه sai na umar dan kada ya ce ya ba kin Allah nayi ba kan ji a jahiliya cewa zan yi itikafi zan yi itikafi ne ba kan ji ba marahu an ya fiye bihi sai annabi ya umarce shi da ya je itika kalin cewa saba umar jari ya ta yi min sabi ne sai na umar sai Allah ya sa ya sami a hunaini da aka je yakin hunaini ya samu kuyangu guda biyu kun sai yakin Hunain ko lokacin da aka bude Makka to Annabi alaihi salatu wassalam bayan Hunain aka yi ya samu labarin kafiran Hawazin sun haɗu da su da kabilun su gaba ɗaya da Sa'id za a yi magangan ku da mutanen Sa'ifa dan su yaki Annabi alaihi salatu wassalam suka zauna a wani waji da ake kira Wadi Hunain suna suna ta shiri dan su je ta afka wa musulmi shine annabi alaihi salatu wasalam ya ce musulmi gaba ɗaya a wuce suka tafi a lokacin an yi fata makka sun shiga aka tafi mutum dubu goma wa yawma hunainin id ajabatkum kasaratukum domin an shiga a lokacin an an an samu musulmi da yawa an gane ko to saboda haka shine hunain to a wannan yakin bayan an da an raba ganima shi sai na Umar ya samu kuyangu mata guda biyu an ba shi bayi guda biyu fawdahu ma bi ba'di buyuti makka sai aje za a wani sakin dakuna na makka ali yace fa manna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala tabi hunay sai annabi alaihi salatu wasallam yayi baiwa yayi baiwa ga bayin hunay bayin duk da aka samu a nan gurin da yake me baiwa duk ku ya yan kawo ya yan da su kawai fajalu yas'auna fi sikar bayin nan ba sai suka rika shiga loko da sako ta cikin wato Madina kowa yana ganin su wannan aika ta yakin ta suna da yawa فقال عمر إن عمر يقول يا عبد الله يا كي عبد الله انظر ما هذا في بطة وين كما سواي هكا متعني سنة توشيوا سواي وين فقال زي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت باي قال زي إذهب فأرسل الجارية تاني yace ki sauri ka tafi gida ni ma wannan bayin na guda biyu na gida ka ce ka ba sallame inda annabi ya sallamu duk sauran in kuma su ya sallame sallallahu alaihi wasallam wane mutum to wannan shine kunji yadda yake ya cika babu taglizi ala man qadaba mamlukahu bizina babu da yake kaurara harshe akan wanda ya jefi bawansa da zina an gane ko dam da bawa a karkashin ka ko yaron gidanka sai ka jefe shi da zina ana bi wa radiyallahu anhu qala tabitu abul qasim ya qulu man qadhafa mamlukahu naji abul qasim yana cewa duk wanda ya jefi bawansa da zina wa huwa bari'un mimma qala alhali bawan a kuɓuce yake dangane da abin da ya faɗa bi ba kale zai ce juli da yawmar kiyama za a yi maku bulala ranar alkiyama illa an yi kuna ka ba tsala sai dai abin da ya faɗa haka ne inda ma bawon abin da ya faɗa wa bawon haka ne ba ƙage bar ba to shi kenan shi haddinsa a kiyama za a yi mara inda a nan ubangidansa ne ba ya tafi da shi to ranar alkiyama sai Allah ya ɗaukan mafansa to ka sai a kiyaye har shi babu idamul mamluki mimma ya akulu wa yalbasuhu mimma yalbas babu da yake magana akan cewa ka ciyar da bawanka dangane da abincin da zaka ci da tufatar da shi daga abin da ka sa tufafi kai ma wala yukallibuhu ma la yajlibu kar ka dora ma aikin da zai fi karfin sa dan kana da yaro ko a mai aiki ana bi zalin an ma'rur kana laqitu aba zalin bi rabaza kun ji gurin nan da muke fada ya je hada da Abu Zarri ki fara a wannan gurin da ake kira can dajin nan rabaza inda ya koma wa alayhi qullatu yana sanye da kaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah maka bakin sarki ya yaje mana an daga mun cewa lokaci yayi muna roƙo Allah maka bakin sarki da sunan sa kyawawa ko kun tsara ka Allah ya biya kowa bukatun sa na kai akwai na wannan tambaya ce idan mutum ya tashi da janaba da asuba tambayar gwagwari sai ce mama sai ya yi taimama domin yin sallar asuba sannan zai iya yin raka a raka'atanin fajiri ko kuma sai ya yi taimama domin yin sallar asuba zai iya yin raka'atal fajiri ba a cewa raka'atanin fajiri sai dai a ce raka'atal fajiri ko raka'atayn fajiri raka'atanin fajiri kuskure ne an gane ko yawa ɗalibin ilimin sosai ba za ka jira cewa raka'atanin fajiri ba raka'atayn fajiri ko raka a talfajiri aka ake fada nonon din nan shafe ta ake yau to sai dai zai yi da wannan taimama ko sai dai sallar farilla kai zai yi da taimama kaga anan a karatun mu na gidan Alhaji Bashir to ba in wanda yake tambayar nan yana zuwa sai da muka yi magana akan wannan matsalar cewa me yasa ake taimama dalilin da zai zaka taimawa ba ba kawai ganin da za ka ji a goro bane cewa ba ruwa yanzu ba haka bane sai rana za ta fito lokaci ne zai fita to kaga wannan lokaci zai fita zai sai taimawa ina yake da lokacin yin rakatul fajr yawa ai ba shi da shi sai dai kuma idan misali babu ruwan ne kwata kwata sannan kuma babu inda zai samu ruwan ba shi da rijo a ɗaki ba wuta ba ba ba abubuwa da yawa sun mai yawa sannan ga wannan lokaci to a wannan lokacin zai iya da alfaji zai iya domin shi da wannan lokaci ba rana ce za ta fito ko kuma mara lafiyan da aka ce ba zai taɓa ruwa ba yawwa to kaga wannan shi daban sai dai an haka ne amma an ba haka ba shi da aka bashi shi da aka ɗan ƙara ban lokaci ina shi ina wato shiga wani abin daban kuma an baka dani kuma sai ka ba wani aro yawa kaga an yi ba mai abin da ya karbi kayan sa dani ya ga baka ba mutum ne ya baka dani sai kuma ka zo ka ba wani aro za ka yi hudu babu kenan malam sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana da wasu ƴaƴan bayan hasan da husaini ƴaƴa kai ai za muka gaya ma shi gantaka ce ma cewa lambar ka ya husaini ina sauran ina sauran ba kun yi kubatun mina tarik da ma ko ni shekara goma baya an yi kubatun mina tarik mala awal bai kai watanni daga sauke ke ba a nan masallacin ko azira azira ne ko yawwa ai kuwa da na san mai tambayar nan wallahi a kamin zan bai sai ya ji ya nemo ƴaƴan nan sai na da ya alhazan dauje ni kawai ba ne mutum ya kamata din girman Allah ba bi wannan tambayar ya je dubo yawa inda inda yana so ya karu ba eh ai da ba yana ji ai ba cewa muke baya ji ba misali amma dai ya san cewa alal aqalli abin da nake so ya je nemo mu ƴaƴan sayyidina Ali nawa shine abin da nake so eh maza nawa ne mata nawa ko da wannan satin na fito subhanakallahu ji satin da yuti na fito aba mala sai na ali shine ai kalubalen da muke yi kuma ba a har muke ce ma kirgin sai na sai na umar ne ya wa ummu kulsum duk mun sha faɗa wayannan abubuwa ummu kulsum ɗaya sai na ali a ya kamata gaskiya ya kamata ya je binciko wannan awwal muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana Allah dan tuna maka kyawawa da tsofin ka mata wata wannan zabe da yake cikin garo mu Allah ba mu da wayo ba mu da daba kai kai san abin da yake koyi duk waɗanda za su zama mana alkhairi Allah ya san sunan ka alkawi wa al-aziz al-qahhar Allah ya san mutum mana waɗanda za su ba wa kasar matsala waɗanda ba alkhairi ne a zuciya ba Allah ka sani Allah ka ba da kyawun muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da tsohon kamar da kuka ya ubangiji ba mu da kasar da ta bi Najeriya Allah ka zauna da mara da lafiya muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da tsohon kamar da kuka duk waɗanda za su zama mana alkhairi Allah ya yi tarka mata da waza ko sun karɓi tsari Allah ka juyar da su zafin masu alkhairi muna roƙon Allah da suna yin kyawawa da tsohon kamar da kuka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gaskiya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gaskiya waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi da waɗanda muka yi wasiya da addu'a Allah ka biya bukatu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka tukan su da gafara idan za mu gado Allah ka sa mu fita da kyau da imani waɗanda suka sa aure a gaba waɗanda aure su kuma gaba Allah maka cikin sarki ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsofin da wadauka duk waɗanda suke cikin damuwa da sun cin rayuwa da talauci Allah ka yi wani masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka agaza musu muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsofin da wadauka matasan mu Allah ka shiga wani Allah ka tura ta hanya madaidaiciya abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi اللهم اهدنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبع عذابك يا رب العالمين اللهم ول امورنا خيارنا اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا اللهم اهدنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.